الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1443 wanda yayi daidai daidai da biyar ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya littafi ne na Sheikh Abdul Hassan Ash-Shadhili rahimahullah kuma muna bin sharhin littafin Fatuhu Rabbil Bariya na babban malamin mu Dr. Muhammad Mansur Sokoto hafizahullah ta'ala wannan kuma shine darasi na 82 ko da daya to 83 kai ko darasi na 83 a darasin da ya gabata darasi na tamanin da biyu mun yi karatu akan wasu matsaloli da suka shafi zakka wato kamar matsalar idan mutum yana da nau'o'in dukiyar da zai cire zakka ba nau'i ɗaya ba ce misali yana da zinare yana da azurfa to zai iya cire zinare a madadin azurfa ko azurfa a madadin zinare to bayan nan kuma mun tattauna game da ɗaukar zakka daga wani guri zuwa wani wuri ma'ana ga inda mutum yake zaune a nan yake yake kasuwanci ko yake yin sana'a da komai nasa to yana halatta ya cire zakka kila ya kai ƙauyensu ko ya kai wa yan wasu yan uwansa da suke wani guri wanda ya fahimci cewa su masu mabukata ne to mun tattauna game da abin da malamai suka ce game da ɗaukan zakka daga gurin da ta waje ba zuwa wani gurin da ba a nan mutum ya nemi kuɗin ko ya samu kuɗin ko kuma yake juya kuɗin ba to duk da cewa kaulin da malamai suka rinjaye shine yana iya halatta a dauki zakka daga wani guri a kai ta wani guri amma da sharadin ya zamto a can din mabukata sun fi tsananin bukata fiye da inda mutum yake ko kuma ma nan inda yake babu mabukata sai yanzu misali wanda yake irin wurare na GRA wa zai ba zakka duk kowa za ka ga mai hali ne to kaga anan mutum zai iya daukanta daga nan kaman ko kuma kasashen da suke mawadata ne kaman yanda muka bada misali irin kasashen laraba wannan masu arzikin mai za ga wato gwamnati tana ma ba su kuɗaɗe haka za ga kusan kowa a wadace ki to ana iya ɗauka mutum ya kai wasu yan uwa ko wasu mabukatan da suke wani guri da can ake da bukata to aka ce za a iya yin haka amma da sharaɗin koyaya a ɗan raba wani abu na ɓangaren zakar a inda ainihin wato ta waje ba kafin a cire mafi yawanta a kai shi inda ake da bukata ko to mun tattauna game da kuma idan zakka ta salwanta shin za a biya ko ba za a biya ba mutum ya cire zakka ko kuma ya sakaci bai cire zakka ba da wuri sai daga baya kafin ya cire sai ainihin dukiyar ta salwanta ko kuma ya cire zakkar amma bai ba wa wa'inda ya kamata ya ba ba tana nan sai zakar ta salwanta to shin yanzu wannan zakka da ta salwanta sai ya sake biyanta ko kuma shikenan to karshe dai mun tattauna game da cewa ita zakka akwai matsala guda biyu ta malamai akan wannan qadiya din shin zakka tana wajaba ne akan ainihin kuɗi ko kuma tana wajaba ne akan shi mai kuɗin ko idan tana wajaba ne akan ainihin kuɗi to shine in kuɗi ya samu matsala sai an mai da shi ko a'a in zakka tana wajaba akan ainihin kuɗi yanzu misali sai dukiya ta halaka bayan lokacin fitar da zakata yayi sai ba a cire ba sai ta halaka to idan zakkar akan ainihin kuɗi take to kaga zakka ta ta saraya zakkar ta faɗi tunda dama akan kuɗin take kuma ba kuɗin yanzu an gane ko amma idan zakkar tana kan zimma tana wuyan shi mai kuɗin ne to salwantar ta baya salwantar da ita zakar tunda mai ita yana nan to zai cire zakka zai sake cirewa mun ba da misali akan haka ko sai kuma mas'alar wanda ya mutu kafin ya fitar da zakka wanda ya mutu kafin ya fitar da zakka wannan littafi ne a wajen kafata ko me wanda ya mutu kafin ya fitar da zakka ko kuma yayi wasiya da fitar masa da zakka daga cikin dukiyarsa to ainihin wato shi ma za a cire zakar kafin ainihin wato a raba gadansa to sannan muka ce game da sadaka ta nafila shin a bayyana ta ko a ɓoye ta to shi ma dai aka ce in sadaka ce ta taɗa'u'i a ɓoye ta ya fi falala amma idan zakka ce ta farilla a bayyanar da ita ya fi sannan ita in sadaka ce ma ba ta zakka ba to an fi so mutum ya rabar da ita ko ya yawaita yin ta a cikin watan Ramadan. Wannan duk mun tattauna akan wannan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun fi sadaqatil fitr. Mala yace ga wani fasali da zai tattauna akan zakar fidda kai. Ta'arifuwa me ake nufi da zakatul fitr? Zakatul fitr istilahan sadaqatun tajibu bil fitr min Ramadan. Ita zakar zakatul fitr a istilahin malamai wato zakka ce ko sadaka ce da take wajaba bil fitiri min ramadan da zara an sha watan ramadan ma'ana an sha azumi an ajiye azumin watan ramadan to sai kuma a cire zakafin da kai hukumuha hukuncin wannan zakka ita zakatul fitr sadaqatul fitri wajibatun faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakafin da kai wato wajiba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta وذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر yace manzon Allah ya farlanta zakafin da kai sa'an min tamrin kwano ɗaya na dabino aw sa'an min sha'irin ko kwano ɗaya na ainihin wato sha'ir alkama aw wato alal abdi akan bawa wal hurri da kuma ainihin wato ɗa wa zakar da namiji wal untha da kuma ainihin wato mace wasagir da karami wal kabir da babba minal muslimina daga cikin ainihin wato musulmi wa amara biha kuma yayi umarni da ita zakatul fitr din nan an tu'adda a bayar da ita qabala khurujin nas ila sala kafin fitar mutane zuwa sallar idi sai a cire wannan zakar a bawa wa'anda ya kamata a raba a bawa ita wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 1503 imam muslim hadisi na 900 da 84 وقال سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز wayannan manyan malamai guda biyu sun faɗa fi ƙaurihi ta'ala game da faɗin Allah ta'ala kada aflaha man tazakka haƙiƙa ainihin wato aflaha man tazakka wanda ya tsarkake kansa ko ya tsarkaka to ya rabauta huwa zakatul fitr ana nufin zakafin da kai ma'ana wanda ya bada zakatul fitr to ya tsarkaka kada aflaha man zakkaha wanda yayi zakkar da kai to ya tsarkaka ko ya rabauta ma'ana kada aflaha man zakka zakatul zakatul fitr ko man zakka zakatul fitr to kada aflaha da malam sa'id bin musayyib da umar bin abdulaziz haka suka fassara wannan aya kad aflaha man zakka ma'ana man kad aflaha man tazakka kai hakika duk wanda ya bada zakatul fitr to ya rabauta وهذا موضع ijma'il wannan kuma maudi'u ijma'in guri ne da aka yi ijma'i akai akan wajabcin zakatul fitr qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace ajma'a kullu man nahfazu anhu duk wanda muke kiyayewa muna yin karatu muna haddace abubuwa na ilimi daga wajensu to sun hada akan min ahlil ilmi cikin malamai ala anna sadaqatul fitr fardun akan cewa zakatul fitr ma'ana zakatul da kai farilla ce wannan ka koma cikin al'ijima na ibn al-munzir shafi na 49 al-hikimatu min mashru'iyyatiha sai kuma hikimar shar'anta zakafin da kai hikimatu mashru'iyatu zakatul fitr wato hikimar da ta sa shari'a ta shar'anta zakafin da kai arrifqu bil fuqara shine tausasa wa talakawa bi igina ihim ta hanyar wadatar da su anis su'ali daga wato barin bara ko daga yin bara fi yawmil idi ranar idi idan ma mutum yana daga cikin wanda shari'a ta ba shi damar zai iya yin bara to akalla ranar idi ya haƙura da zuwa bara abin dai da zai ci ya sha a wannan ranar to insha Allah al'ummar musulmi za su cire zakafin da kai za su bashi da haka wannan zakafin da kai din ta ishe shi da shi da iyalansa ba sai ya fita bara ba ko roƙo a wannan rana wa idkhalis sururi alaihim da kuma sanya farin ciki a zukatan su talakawa fi yawmin a ranar da yusirrul muslimuna bi qudumil eid alaihim musulmi suna yin murna ko farin ciki da gabatowar ainihin wato idi gare su ma'ana rana ce da kowa yana farin ciki to kar wannan shi kuma ya tuna cewa fa ba abin da zai ci ga yara ga iyali wannan ya sa ransa ya ɓaci kuma ya ta tunanin ina zai je ya samu to sai aka ce yana zaune a gida a bashi a kawo masa wanda wannan shi ma farin cikin da sauran musulmi suke shi ma ya share kasu wato ya share ka musu wajen yin farin cikin shi ba ya zamanto baya cikin damuwa a wannan rana din wata dihiri man wajabat alaihi sannan daga cikin hikimomin shar'anta zakafir da kai dan tsarkake wanda ta wajaba a kansa ba da shahar ramadan bayan watan ramadan min al-lagwi daga magana da yasasshiyar magana da yayi warrafati da mummunar magana akwai wanda ya dan yi maganganu marasa kyau yana azumi ya dan yi zagi ko ya ya faɗi wata magana wanda bai dace ba mutum ya faɗe ta kuma musamman yana azumi to wannan zakatul fitr din duk takan tsarkake mutum daga dan sakin baki da yayi da ainihin maganar da bata kamata ba da yayi to wannan kaga yana daga cikin hikimar shar'anta zakatul fitr na farko dan a tausasa wa talakawa a wadatar da su ba sai sun yi bara ba a ranar na biyu dan a sanya musu farin ciki kamar yadda sauran musulmi suke farin ciki na uku kuma dan tsarkake shi kansa mai azumi daga ainihin maganar da bata kamata ba da sakin baki da yi وقد ورد هذا في حديث ابن عباس wannan hikimar ta zo a cikin wato hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu qala yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr manzon Allah ya farlanta zakat da kai tuhuratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath dan tsarkake mai azumi daga ainihin wato sakin baki war-rafath da kuma ainihin wato alfasha ko kuma ainihin munkari wa tu'matan lil masakin dan kuma ciyar da miskinai faman addaha qabala salati dan haka duk wanda ya bada zakar da kai kafin a je sallar idi fa hiya zakatun maqbula zakka ce karbabbiya Allah ta'ala zai karba wa man addaha ba'da salati wanda ko bai ki fitar da zakar da kai sai bayan sallar idi sannan ya zo ya cire ya bayar fa hiya sadaqatun minas sadaqat to ita kuma sadaka ce daga cikin sauran sadakoki na yau da kullum wannan hadithin shi ma Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 1609 ibnu maja shi ma hadithi na 1827 kuma da wasun su ma sun ruwaito wannan hadithin da isnadi mai kyau waqatu ikhra waqatu ikhrajuha ko waqatu ikhrajiha lokacin fitar da ita waqatu ikhrajiha lokacin fitar da zakatul fitr tajibu bi awwal laylatin bi awwal laylati eid al-fitr wato zakatul fitr fitar da ita yana wajaba farkon daren idi ala ahadil kaulain bisa ɗaya cikin zantutukan malamai guda biyu malamai sun yi zantutuka guda biyu game da yaushe ne farkon lokacin da zakatul fitr take wajaba to wannan ɗaya ne daga cikin akawal guda biyu da malamai suka shine a fitar da ita farkon daren ranar idi da an ce yau ana sallan magariba aka ga ai an ga wata gobe sallah to wannan daren to yanzu ana cewa an ga wata kaje masallaci sallar magariba kana dawowa sai ka shiga cikin sto ɗinka ka auro wa talakawa shinkafa ya gwamnati mai rai da lafiya sai ka raba musu ina fata an gane yawwa ba wai wani nassi bane yace gero da zaka yi ta abun nan wani lokaci sai ba ka aika kasuwar kauye an siyo ma buhu ɗaya ko buhu biyu kawai dan ka ba wa talakawa wai zakatul fitr ga abinci nan shaƙi a cikin sto ɗinka shinkafa bawan Allah ka fito da ita ka bayar ita kake ci da ka fitar da kila duk inda ka ware kwano talatin a ciki ko kwano arba'in shikenan ka ba talakawa shikenan kaga duk wanda ka bashi dan abu kaɗan zai sarrafa kaga yanzu da daddare ka bashi ya san gobe lalle gobe take sallah na bata an gane amma ka hada mutum da gero yanzu da daddare masu nika masu tashi na bata an gane eh sai dai in wani irin abun nan kundin abun nan da ake cewa wani abinci da ake cewa ko kundin kaza ko wane ne eh sai dai in shi za a mutum shi ma sai an surfa to ka gani da haka sai a bada shinkafa ko da haka bayan Allah masu nemo gero duk inda yake duk wahala sai an kure gudu an nemo shi ba wai nassi bane yace gero kawai saba akai da gero amma in can wajejen hadeja kake ba laifi sai ka ko kuma can wajejen irin su fataskum haka suna yin biski da sauran abubuwa da gero wannan su sun san suna suna kimanta gero kuma suna sarrafa shi abubuwa da yawa amma dai gaskiya mutum yana zaune a Kano ka bashi gero zakafin da kai to kunu ne dama ake yi kokoko to kuma ranar sallah kaga ai ko da ana shan koko da kunu kullun ran sallah ana so a dan canza ko sai a ba mutum shinkafa shi ma ya dan canza eh insha Allah amin yake cewa walƙaunul akhar wato yake cewa ala ahadil qaulainil mashhurain bisa ɗaya cikin zantuttuka shahararru guda biyu walƙaunul akhar ɗaya ƙaulin kuma mai yanzu mun ji ƙaulin farko shine farkon lokacin da take wajaba shine da zarar daren sallah ya kama to ɗaya ƙaulin kuma tajibu suka ce a tana wajaba ne bi tulu'i fajr yawmil eid da hudowar alfijir ɗin ranar idi misali yau an ga wata gobe sallah to wasu malaman suka ce a sai an kwanta bacci an tashi alfijir ya keto na ranar sallah din to wannan alfijir shine farkon lokacin da zakatul fitr take wajaba ina fata an gane to kaga in ka dauki wannan kaulin ma yafi karfafa cewa ka bada shinkafa ko wani abu da zai iya sarrafuwa da wuri ko yawa wa fa'idatul khilaf to menene amfanin wannan sabani na malamai na wasu sun ce farkon dare na ranar sallah wasu sun ce alfijir ɗin washe gari wato alfijir ɗin ranar wato asubahin wato ranar idi to fa'idar wannan saɓanin ta zaharu yana bayyana fiman mata ga wanda ya mutu ne inda mas'ala take zaka iya gane saɓanin malaman hikimarsa a nan shine idan mutum ya mutu au walida ko aka haife shi au aslama ko ya musulunta idan mutum ya musulunta kafin rana ta faɗi za mu ji a ƙaunin malaman farko da suka ce tana wajaba farkon daren idi to kaga wanda aka haife shi daidai wannan lokacin ko kuma ya mutu daidai wannan lokacin ko ya musulunta daidai wannan lokacin kaga ta wajaba a kansa da ko da ya mutu za a kan a kai shi za ko kuma bayan an kai shi za a zo shi ma an tashi cirewa har da shi za a cirewa domin ya riski lokacinta wanda kuma suka ce a sai bayan alfijir ya keto to kaga wanda ya mutu da daddaren idi kaga shi bata riga ta waje ba a kansa ba na an gane ko amma bidayatu waqtu wujubiha amma farkon lokacin wajabcinta fa huwa ghurubu shamsi akhir yawmin min ramadan farkon lokacin wajabcin zakafin da kai shine faduwar rana ta ƙarshen ranar azumi ramadan an gane ko wato faduwar ranar azumin ƙarshe azumin da aka ɗauka na ƙarshe to rana tana faduwa lokacin buɗe baki kenan to daga wannan lokacin da aka yi kiran sallah ko rana ta faɗi na ranar da aka yi azumi na ƙarshe to daga nan wajabcin zakatul fitr yake farawa wa hadha inda shafi'iyya wal hanabila wannan a mazhabin shafi'iyya kenan da hanabila wa qaulun inda al malikiyya da kuma wani qaulin da aka samu daga malikiyya wa bi tulu'i fajr yawm al-eid wasu kuma suka ce a yana farawa lokacin wajabcin yana farawa ne da hudowar alfijir din ranar idi inda al-hanafiya wannan mazhabar hanafiya wannan shine ra'ayinsu wa qaulun akhar da kuma wani qaulin inda al-malikiya a wajen malikiya ma'ana malikiya suna da qauli guda biyu qauli na farko suna tare da wancan qaulin na farko sannan qaulin su na biyu kuma suna tare da wannan ka koma cikin al-mawsu'atul fiqhiyya wato na ta ashirin da uku shafi na ɗari uku da arba'in wa fa'idatul khilafi fi bidayatu waqtil wujub fa'idar wannan saɓani da malamai suka yi wajen farkon lokacin wajabcin zakatul fitr yazharu yana bayyana ne fi man mata game da mutumin da ya mutu ba da gurubi shamsi bayan faduwar rana akhiru yawmin min ramadan wanda ita ce ƙarshen ranar watan azumin ramadan fa'ala alqaulul awwal bisa qaulin malamai na farko tukhraju anhu zakatul fitr za a fitar masa da zakatul fitr duk da ya mutu domin sun ce zakatul fitrin tana wajaba da zarar wato wato rana ta fadi a azumin karshe to shi kuma sai bayan ranar ta fadi ya mutu to ta riga ta kama shi ta wajaba kansa da haka in aka tashi shi ma sai an cire masa li'annahu kana mawjudan domin yana nan waqata waqata wujubiha lokacin da ta zama wajibi shi yana raye bai riga ya mutu ba wa ala al-thani wa ala al-thani bisa kauli na biyu kuma la yukhraju anhu ba za a fitar masa ba domin kauli na biyu sun ce sai al-fujr ya keto kuma bai kai lokacin ba to tunda bai kai lokacin ba bai kai lokacin da ta wajaba a kansa ba da hakan an tashi ko ya mutu ba za a cire masa ba wa kazalika man wulida haka mas'ala take ga wanda aka haifa wanda aka haife shi kaulin farko sun ce wanda aka haife shi bayan rana ta faɗi shi ma da shi za a fitar ina fata an gane wanda suka ce sai bayan alfujir ya keto to an haife shi lokacin bata waje ba a kansa haka banda shi a cikin lissafi ina fata an gane au aslama haka mas'ala take ga wanda ya musulunta kaulin farko wanda ya musulunta bayan rana ta fada a azumin karshe da aka yi sannan ya musulunta to lokacin ta wajaba kansa da haka shi ma sai ya cire zakatul fitr idan kuwa kauli na biyu ne sai bayan alfujr wato ya keto to kan alfujr ya keto ne kaga shi ma bata riga ta wajaba kansa ba lokacin to shine malam yake cewa fa'alal qawlu thani shi ma fa'alal awwal bisa kauli na farko la tukhraju anhu ba za a cire masa zakka ba zakatul fitr ba wa ala thani tukhraju anhu saboda na farkon bata riga ta waje ba kansa ba na biyan ta riga ta waje ba ina fata an gane no an gane ko saboda haka shine bambancin sabanin da malamai suka yi akan wannan matsala game da wayanda suka ce in rana ta fadi sannan nan ne farkon wajabcin wani suka ce sai alfijir ya keto shine farkon wajabcin wa qad jaa tahdidu waqtiha iyakance lokacinta ya zo fi hadith ibn Abbas as-sabiq a hadithin Abdullahi dan Abbas da ya gabata wa fihi a cikin sa yace fa man addaha qabla salati duk wanda ya bayar da ita kafin a tafi sallar Idi fa hiya zakatul maqbula to zakka ce karbabbiya wa man addaha wanda ko ya bada ita ba'ada salati bayan an dawo daga sallar Idi fa hiya sadaqatu min sadaqat wannan hadithin hasan ne hadisi ne wanda yake wato ya gabata mun karanta ko fayajibu ikhrajuha qabla salati al-eid yana wajaba a fitar da zakkar da kai din nan fa kafin a tafi sallar eid wa yahrumu ta'khiruha jinkirtar da ita haramun ne ila ma ba'daha a ce sai bayan eid jinkirtar da zakatul fitr sai bayan eid mutun yazo ya cire ta to ya aikata haram fa ibn umar radiyallahu anhu ma qal an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zakatul fitr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi zakar fiddakai wato an tuadda a bayar da ita kabala khurujin nasu kafin mutane su fita ila salatu zuwa sallar idi wannan hadithin muttafaqun alaihi hadithi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 1509 Imam Muslim hadithi na 986 ikhraju zakatul fitr qabla waqti wujubiha sai kuma mas'alar fitar da zakafin da kai kafin ma lokacin da ta wajaba kan ma lokacin wajabcin ta ya shigo mutum ya riga ya cire zakarsa ya bayar to ina hukuncin haka mala yace wa yajuzu ikhrajuha yana halatta fitar da zakatul fitr qabla yawmil idi kafin ma ranar idi bil yawmain da kwana biyu wa thalathati ko kwana uku yajuzu ta'jilu zakatul fitr gaggautar da zakar da kai ya halatta qabalal fitri kafin sallar idi kafin ranar idi biyaumin da kwana daya au yaumaini ko kwana biyu lima rawahu nafi'un sabida hadithin da nafi'u ya ruwaito an ibn umar daga abdullahi dan umar annahu kana yu'tiha cewa abdullahi dan umar yana bayar da zakafin da kai dinsa alladhina yuqabbilunaha wato yana bayar da ita ga wanda suke karɓarta kasan su ma a wancan lokacin kamar yana ga ana karɓar zakkar dukiya to zakkar da kai ma akwai masu karɓa ba kai bane zaka yi yanda kaga dama zaka cire ta akwai wanda zai zo ya karɓa akwai wanda hukuma ta nan na su suka karɓa wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin wa yawm aw yawmayn sun kasance suna bayar da zakkar fidda kai din su kafin ranar sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya ruwato shi hadisi na 1511 Imam Muslim hadisi na 986 qada'u zakatul fitr to idan zakatul fitri mutum bai samu yin ta ba zai iya biya ma'ana zai rama ta rama fitar da zakar fidda kai rama ta wala tasqutu mala yace ba ta saraya ba ta faduwa ita zakar fidda kai bi mudhi zamani ha da wucewar lokacin ta dan lokacin ta ya wuce bata fadu ba akan mutum tana nan akan sa kama ya juzu ikhrajuha kaman yanda yake halatta mutum ya fitar da zakaffin da kai kabala wakati ha kafin lokacinta fa kadhalika tukhraju haka ma ana iya fitar da ita ba'da wakati ha bayan lokacinta ya wuce bittifaqil ulama da haduwan malamai har wancan da aka ce faman addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min sadaqati ai dai zai bayar da haka rashin fitar da ita yayi laifi amma daga baya zai fitar da ita li'annaha wajabat fi dhimmati domin ta riga ta wajaba tana wuyansa limustahiqiha wajibi ne ya bayar da ita ga waɗanda suka cancance ta ko kuma li'annaha wajabat fi zimmatihi limustahiqiha haka din ne dai domin ta wajaba a wuyansa ga waɗanda suka cancance ta fahiya dainul lahum da aka bashi ce ita zakafur da kai a kansu la yasqutu zakafur da kai bata saraya bata faduwa illa bil ada'i sai fa an bayar da ita li'annaha haqqun lil abd domin haƙƙi ne ga bawa wa ya buƙa fi zimmatihi haƙƙun lahi kuma wannan haƙƙin Allah yana nan a rataye a wuyansa allazi dayya'ahu wanda ya tozarta bi ta'khiri da jinkirta ta an wakati daga lokacinta amma dai sai ya bayar haƙƙi ne na bawa ya bada ita laifin kuma kin fitar da ita da wuri da yawan nan kuma yana wuyansa ainihin wato na abin da yawa Allah na ba daidai ba wa hadha shi kuma wannan innama yukaffaru bil istighfar ana neman kankare wannan laifin na jinkirin fitar da ita ne ta hanyar istighfari wallahu a'lam ikhrajul qimati fi zakatil fitr sai kuma shin yana halatta mutum ya bada kudin a madadin abincin mutum ya tambaya nawa ne shinkafa a ce 1100 kawai duba wani miskini ya bashi 1100 shi tasa to shi ne ma'ana ikhrajul qima shin yana halatta a fitar da ƙima fi zakatul fitr a zakatul da kai maimakon mutum ya bada abinci sai ya bada ƙimar abincin lil ulama'i fi ikhrajil qimati fi zakatul fitr wa ghayriha min az-zakawati mazhabani malamai suna da mazhabobi guda biyu game da halaccin fitar da ƙima a zakatul da kai ba ita kadai ba da sauran zakkoki ma shin mutum yanzu amfanin gona ya noma ya yi to zai iya maimakon ya bayar da amfanin gonar sai ya sa a yi masa kima misali zai cire buhu goma a zakka sai ya sa a mai lissafin buhu goma kowane buhu naira dubu ashirin ashirin misali to kawai sai ya ware naira dubu ɗari biyu bayar ba sai ya bada abincin ba idan zakkar dabbobi ne misali yana da shanu talatin an ce zai bada bintu labonin to sai ga nawa ne kudin binti labunin sai aka ce binti labunin za ta kai naira dubu tamanin ko dubu casa'in zai iya bada dubu tamanin din a madadin ya bada binti labunin misali kun fahimta to shine sai malam yake cewa al-mazhab akwai mazhaba guda biyu akan wannan al-mazhabul awwal mazhabi na farko anna zalika la yajuzu suka ce san bai halatta bai halatta ba ga irin arzikinka ka ƙi fitar da zakka a cikinsa ka ba da ƙimarsa wannan baya halatta wa huwa mazhabul jumhur kuma wannan shine ra'ayin jumhurin malamai mafi yawan malamai sun ce baya halatta malikun wa shafi'i wa ahmad wa dawud rahimahumullah wannan shine mazhabin malik da shafi'i da ahmad da dawud zahiri Allah ya ji kansu da rahama ka koma cikin mudawwana mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da takwas da almajmu mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da ashirin da takwas zuwa shafi na ɗari biyu a ɗari hudu da ashirin da tara da kuma almuguni na ibnu qudama mujalladi na biyu shafi na ɗaya wato shafi na hamsin a ɗari biyar da sittin da biyar wannan in ka koma duk za ga wannan maganganun da malamai wa hujjatuhum hujjar wannan mazhabin cewa baya halatta mutum ya bada kima a madadin abin da zai cire na zakka ko zakkar kuɗi ko zakkar fidda kai na farko suka ce anna shar'a domin ita shari'a nassa alal wajibi ta nassanta karara akan abin da yake wajibi fi zakati a zakka in kuɗi ne ta ce in ya kai kaza a bada kaza in amfanin gona ne ta ce in mutum ya noma adadin da ya kai kaza to ya bada kaza in zakkar ainihin wato dabbobi ne an ce in dabbobinka iri kaza ne in sun kai adadi kaza ka bada kaza idan zakkar da kai ce an ce ka bada kaza da kai da wanda yake karkashin ka to shi yasa tunda nas shari'a ta nassanta fala yajuzul udulu anhu to karkacewa wancan nassin zuwa ga kima baya halatta kama la ya juzu kamar yadda baya halatta fil udhiyati alayya mutum ya ce to shi gaskiya mai kwallon nan shi dai baya so ya ta wani shi ba mata ce da shi ba zai soya masa kamar yan uwa matasa duk yan kasuwa ne kuɗi suna nan shaƙi a kugun su amma ba sa layya to sai wani ya ce to ai shi ba wanda ya ɗauka wa ita layyar sai in akwai mai soyawa shi kenan in baka da mai soya ai dai ta hau kanka kawai sai ka yi ka yi sadaka to wani zai ga cewa tun da shi bai da mai soya ba zai iya bada kuɗin zai iya bada kimar kuɗin ragon an tambayi rago zai kai dubu sittin ko dubu tamanin to shi zai iya bada dubu tamanin din shi ba sai ya wani siyo laye ya yanka ba tun da ba shi da mata misali wala fil manfa'ati ko dukkan wani abun amfani da aka ce shi ake so ka bayar to ba za ka hana shi ba ka ce kimarsa za ka bayar wala fil kafarati ko kuma a cikin kafara an ce mutum zai yi kafara kaza misali an ce mutum zai azumi kaza sai mutum ya ce to shi a madadin azumin nan bari kawai ya bada kuɗi ko kuma an ce zai zai zai zai abin nan zai yanta bawa ya ce to shi maimakon kuɗin bawan maimakon bawan nan da zai yanta kawai bari a yi masa kimar kuɗin bawan ya biya ya bada kuɗin bawan to wannan duk mazhabin farko mazhabin Malik Shafi Ahmad da kuma Dawud suka ce baya halatta abinda shari'a ta nassanta shi take so ka cire wannan dalilinsu na farko kenan dalilinsu na biyu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi 25 min al-ibn idan mutum raqumansa suka kai 25 bintu makhadin zai bada bintu makhadin fa in lam takun manzon Allah ce in babu ita fa in lam takun bintu bintu makhadin fa in lam takun binta makhadin in babu bintu makhadin fabunu labunin to ya bada ibnu labunin an gane ko walau jazatil qimatu sai suka tsaya akan wannan hadisin suka ce da kima ta halatta mutum ya bada kima la bayyana hato a daidai nan gurin da annabi yayi bayani yace to wanda ba shi da bintu makhazin ya bada kimata an gane ko eh da sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ba shi da bintu makhazin sai annabi yace to ya bada ibnu labuni to da kaga da kima tana halatta sai annabi yace wanda ba shi da bintu makhazin ya bada kimata wannan hadithin ya gabata mun karanta shi hujjarsu ta uku anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakat da kai sa'an min tamrin kwano ɗaya na dabino aw sa'an min sha'irin ko kwano ɗaya na alkama wannan hadithin shi ma mun karanta shi hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 1504 Imam Muslim hadithi na 984 walam ya zukuril kima kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ce kwano daya na dabino kwano daya na sha'ir kwano daya na kaza bai ambaci kima ba walau jazat da fa kima ta halatta la bayyanaha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin ta faqatta da ulhajati ilaiha domin za a iya samun bukata bukatuwa ta jawo zuwa ga aiki magana kima din an gane ko akwai bukatar da za ta iya sa wato a bukaci yin kima din to da kima ta halatta da annabi yayi bayani sai ya ce kwano daya na dabino kwano daya na sha'ir in mutum ba shi da ba shi da shi to ya bada kimar kwano daya na dabino ko na sha'ir annabi bai faɗa ba mutum da bai faɗa ba kwano ɗaya nan duk inda zaka nemo shi ka nemo kwano ɗaya na dabino ko na alkama ko na irin abincin da mutane suke ci wannan shine daga cikin dalilan mazhabi na farko cewa kima game da zakafin da kai ko zakar kuɗi ko ta dabbobi ko ta amfanin gona baya halatta al-madhhabu thani madhhabi na biyu suka ce a a annahu yajuzu ikhrajul qima a ya halatta a fitar da kima ba ka san ka bada amfanin gona ko kana ganin ɗauko shi da inda zaka kai wa talakawa akwai yan mushakka da wahala akwai wanda zai siya nan eh siya kawai sai ka kai musu kuɗin an gane ko a dabbobi ne da kai kai yanzu ina ka ware su daga cikin nan ina za ka iya jawo dabbobi ka fito da su a ɗora su a mota kai abin nan kana ganin akwai mushakka shi kenan kawai sai ka ce kai a yi musu kima kawai da kai kima kawai kenan sai ka wanda za ka ba sai ka ba su kuɗin haka zakafar da kai wannan mazhabi na biyu suka ce halal ne wa huwa madhhabu abi hanifa wannan ita ce mazhabin malam abu hanifa wa thauri da thauri wa zahiru min mazhabil bukhari kuma wannan ita ce zahirin mazhabar imam al-bukhari wa wajhun kuma wata fuska ce fi mazhabin shafi'i a mazhabar shafi'iyya su ma suna da wata fatawa makamanciyar irin wannan wa riwayatin an ahmad akwai kuma wata ruwaya daga imam ahmad rahimahumullahu Allah ya musu rahama shi ma yana da wata fatawa da take nuna halaccin mutum ya bada kima a madadin abin da zai cire na zakka wa hujjatuhum to ko suna da wani dalili akan haka malai ce eh suna da hujja hujjar ta suka koma al-mabasut mujalladi na biyu shafi na 156 da kuma al-majmu' mujalladi na biyu shafi na 429 daga cikin hujjojin su ma ruwai an mu'adh bin jabal akwai abin da aka ruwaito daga mu'adh bin jabal ko da yake hadisin da'ifi ne ko asar din da'ifi ne annahu qala li ahli al-yaman mu'adh bin jabal ya ce wa mutanen yaman ituni bi ardi thiyabi khamisin aw labisin makana shi'ir wa dhura akhudhuhu minkum fa innahu aysaru alaikum wa anfa'u lil muhajirin bil madina annabi wato mu'adh bin jabal da aka tura shi kasar yaman to zai karbi zakka sai ce ku zo min da irin tufafin da ake kira khamis shine bi ardi thiyabin ku zo min da kadara ko kuma kayan sawa irin na khamis wato kaman wani gwado ne ko kuma mayafi wanda yake da kalar sabaki ne yana da kusurwa guda hudu ina fata an gane ku zo min da shi aula bithin ko kuma wata tufafi wani tufafi wanda ku kuke amfani da shi makana sha'ir maimakon alkama wa zura ko gero ko dawa da za ku bayar a ku zuhu minkum ku kawo min zan karba daga wajen ku fa innahu aisaru alaikum ina ganin zai fi muku sauki kuma maimakon ka kawo kaza ba da kimar wa anfa'u lil muhajirin kuma zai ma fi amfani ga su muhajirai bil madinati da suke garin madina zai fi musu amfani su a kai musu kuɗin ya so shi mutum sai su yi abin da yake so ina fata an gane maimakon a baka abin da baka da zabi dai shi zaka in an baka shi dai zaka sarrafa la'alla kai baka cin wannan ko kuma wannan din ba shi kake so da sallah kai ba in kudin kimar abin aka dauko aka ce to dama wannan ga ga dubu goma sha biyar ko dubu ashirin ko dubu hamsin na me a wannan zakatul fitr ne na lissafin nawa da na iyalai na gaba daya to sai naga kila kudin zai fi maka fa'ida kila kana da abin da zaka yi da shi gashi sai a bashi dubu hamsin a wannan mazhabin na biyu suka ce yayi ya halatta duk da cewa wannan hadisin da suka kawo hadisi ne mai rauni hadisi ne da'ifi lakinnahu da'ifun ka koma allakahu al-bukhari mujalladi na uku shafi na 336 wa wasalahu al-hafiz ko da yake al-hafizu ibn hajar ya sadar da wannan isnadin fit taghliq a cikin at-taghliq mujalladi na uku shafi na 12 shi ma dai wa sanaduhu da'ifun isnadin hadisin akwai rauni linqita'ihi saboda an samu tsinkewa a cikin isnadin an samu inqita'i dalilin su na biyu wasta dallu bi ijza'i ibn labunin an bint an binti makhadin suka ce a to ai sai suka kafa hujja da cewa ai ibn labunin yana isuwa a madadin bintu makhadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da raƙuma 25 zakkar su shine ya bada bintu makhadin sai annabi ya ce in babu bintu makhadin to ya bada ibnu labunin wa ijza'ul hiqqa annabi ya ce hiqqa tana iya isuwa ma'al 20 dirhaman tare da dirhami 20 anil jaza'a daga jaza'a mutum zai bayar da ainihin wato jaza'a sai zama ba shi da jaza'a sai hiqqa to sai aka ce ya ba da wato ijza'il hikka hikka din tayi sai a karbe ta da kuma dirhami 20 fi zakatil mawashi a cikin zakat dabbobi wa fi hadha atibarul qima wa fi hadha atibarul qima yace a cikin wannan akwai itibar wato la'akari da maganar qima yanzu kaga ai cewa akai ya bada ainihin wato hikka jaza'a sai zama ba shi da jaza'a sai hikka sai aka ce to ya bada hikka din da kuma dirhami ɗari biyu wannan dirhamin ɗari biyu da aka faɗa wato dirhami ashirin kai dirhami ashirin da aka faɗa ai kaga kima ce tasan wadda yake da ita bata kai wadda ake bukata ba sai aka ce ya ba da tasan kuma ya ciko a hadisin kun tuna da muka karanta a can bayanin zakka idan kuma shi wadda yake da ita ta fi girma sama da wadda ake bukata to sai a karɓe ta shi kuma sai a yi masa ciko suka ce duk kaga a wannan akwai itibarin kima na uku suka ce annal maqasuda to wai menene manufar zakkan nan ne al maqasuda bi ada'iz zakati ai manufar ba da zakkan nan igina'il fuqara ko al faqir ko annal maqasuda bi ada'iz zakati igina'il faqir manufar ba da zakka shine a wadatar da talaka ko a wadata shi wal igina'u shi ko wadatawa ko wadatuwa ya hasulu yana iya samuwa bi ada'il qima da bada kima din kama ya hasulu bi ada'il ayn kaman yanda ainihin wato yake iya samuwa bi ada'il ayni da bayar da kuɗi wa rubbama sadda al-khalla bi ada'il qimati azhar wa rubbama kai wani lokaci ma sadda al-khallati bi ada'il qimati azharu toshe bukata da kuma matsalan mutum ta hanyar bashi kima ya ma fito a fili ina fata an gane yanzu wani matsalar sa shi ba kai ta tara maka kayan kayan abin nan bane ila in ka bashi naira dubu ashirin akwai ɗansa a kwance ba shi da lafiya ba shi da abin da zai sai man magani ko akwai wata muhimmiyar matsala da ita ta dame shi ba ma abin nan din ba da haka kana ba shi dubu ashirin kila ya ware naira dubu biyu ko dubu uku ya yi ce fanan sallah ko sai abin da rago sai dama akwai bukata sai sai suka ce ai bayan da kiman ma kamar ya fi toshe wa mutum bukata toshe bukata ta hanyar ba da kiman ya ma fi bayyana sama da bashi abinci ka bashi shi sai sai abin da yake so da kuɗin wata wasata shekul islam ibn taimiyya shekul islam sai ce to shi ba zai shiga tsakiya wayancan sun ce baya halatta wannan sun ce ya halatta shi sai ya shiga tsakiya ka koma cikin littafin sa majmu'ul fatawa mujalladi na 25 shafi na 80 zuwa na 82 yace falam yujiz falam yujiz mutlaqan walam yam ko walam yujaz mutlaqan walam yumna mutlaqan ba za a halatta ba a buɗe ba za kuma a hana ba a buɗe ba za a ce e ya halatta ba a yi gum ba za kuma a ce a haramun ne ba an hana ba kuma shi ma a yi shiru ina fata an gane bal ra'a ya ce a shi yana ganin jawaza ikhrajil kima yana iya halatta a fitar da kima muƙayyadan amma fa da ƙaidi muƙayyadan bil hajati wal maslahati wal adli za a iya ba wa mutum kimar abin da ake so a bashi na zakka ɗin muƙayyadan amma an ƙayyade wannan fitar da kima ɗin bilhajati da bukata wal maslahati da maslaha wal adali da adalci sai aka ga gaskiyar magana wannan shi a halin da yake ciki yanzu in za ka bashi zakkar dabbobi ko na amfanin gona ka kimanta abin ka bashi kuɗin wannan sai ya fi masa bukata sai ya fi zama masa maslaha kuma gaskiya an ka kalle shi hakan ka bashi kimar shi shine adalci a wajensa fa in lam takun hunaka haja in ko babu wata bukata wala maslaha rajiha babu wata maslaha mai rinjaye fal azharu abin da yafi bayyana anna ikhrajal qimata mamnu'un minhu a fitar da kima a irin waɗannan abubuwan an hana da aka sai a duba maslaha shi shekul islam ya ce a kalli maslaha na fata an gane yanzu misali wanda zaka ba sai ya zamana daga wani guri zai zo kana ta cewa na fitar da zakan nan baka zo ka karba ba ashe kudin motar da zai zo ma unguwar taku ya karba babu yanzu kaga wannan sai ka ce to kaga wane bari zan turo ma da abin nan dai na na yi kima duk masara ko shinkafa ko abin da zan baka na yi kima duk kwano ɗaya kaza ne to kuma dama kwano goma na yi niyyar baka ko kwano ashirin na kimanta kuɗin an ce min kaza zan sa a kawo ma kuɗin ko kuma an akawun namba akwai akawun namba bari zan tura maka ilan yana da shi ko matarsa ko kuma wani makocinsa yana da shi sai ce bari ya turo sai ya turo sai a tura masa yanzu kaga akwai maslaha ta abin nan ko yawwa shi yasa sai aka ce in akwai bukata akwai maslaha rajiha ana iya ba da kima a madadin abin zakka din in ko babu maslaha babu wata bukata to an hana a ba da kima a madadin ita ainihin zakka din to kaga shekul islam ya zo da wani wata maslaha wato wanda yake ya ya, shiga ya zama tsakatsaki wa hadha huwa muqtada al-jam'i bayna al-adilla kuma dama wannan shine abinda jam'i tsakanin dalilai yake hukuntawa wa huwa rajihu malan yake cewa kuma wannan shine kauli rajihi wallahu a'lam shine a duba inda maslaha a bada kima ba maslaha a bada amfani ko kuma a bada gero ko shinkafa ko abin nan na zakafin da kai masrifu zakatul fitr to sai kuma suwa ake ba zakafin da kai wala tudfa'u illa li faqirin hurrin muslimin ba a bada zakatul fitri sai ga faqiri talaka hurrin da muslimin musulmi hadha madhhabul malikiyya wannan shine mazhabar mazhabun malikiyya wa huwa shine anna zakatul fitri ita zakafin da kai innama tusrafu kawai ana karkatar da ita ne ana bada ita lil muhtajin ga mabukata wa humul fuqara sune talakawa wal masakin da miskinai fakat kawai ba kaman zakar kuɗi da maka karanta ba da aka ce mutum takwas ita wannan aka ce zakar kawai ana bada ita ne lil fuqara wal masakin ma ashtiraɗil hurriya wal islam tare da kuma sharaɗin yanci da kuma musulunci ya zama wanda za a ba ɗin ɗa ne ba bawa ba ya zama musulmi ne ba kafiri ba wa akhtarahu shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya shi ma ya zabi wannan magana ka koma cikin majmu'ul fatawa mujalladin sa na 25 shafi na 73 wa amma jumhurul fuqaha amma jumhur mafi yawan fuqaha faqalu suka ce inna masrifaha huwa masarifu zakatul thamaniya suka ce a'a ai gurin da ake bada zakatul fitr zakafin da kai wannan gurin ne da ake raba zakar dukiya a wuraren nan guda takwas wurare takwas din nan su ne gurin da duk wanda ka ba zakatul fitr cikin wannan nau'o'in guda takwas yayi ka koma cikin addurrul muhtar mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sittin da tara da kuma almajmu mujalladi na shida shafi na ɗari da arba'in da hudu wa ƙaulul malikiya huwa rajihu malai ce amma gaskiya ƙaulun malikiya shine arrajih shi ya furin jaye wani ƙaulin kenan a ba da zakatul fitr lil fuqara wal masakin li munasabatihi li mashru'iyyati zakatul fitr saboda dangantuwar ko dangantakar wannan mazhabi na malikiya da kuma shar'anta ita zakar da kai din min kauniha na kasantuwa ta du'umatan lil masakin annabi ya ce ai ana daga cikin hikimar ba da ita du'umatan lil masakin dan a ciyar da matalauta ko miskinai kamar yadda ya zo a cikin hadisi hasan wanda mun karanta shi wali anna sadaqatul fitri kuma domin ita zakar da kai ashbaha bil kaffara tafi kama da kaffara ko kankarar zunubi da haka fala yujzu it'amuha ciyar da ita ko bayar da ita baya isuwa illa liman yastahiqul kafara sai ga wanda ya cancanci kafara wa humul fuqara sune talakawa wal masakin da miskinai kaga ko kafara za ta kama ka in an ce ka ciyar su ake cewa ka ciyar al fuqara wal masakin wallahu a'lam miqdaru ma yukhraju fi zakatil fitr wa naw'u sai kuma gwargwadon abin da ake fitarwa a zakafin da kai da kuma nau'in abin da ake yin zakarsa wa hiya sa'un adadin dai da ake cirewa sa'i ɗaya ne, sa'un ɗin nan kuma arba'atu amdad, wato shine mudu hudu, na fata an gane, ko kuma ɗaya bisa shida na kilatun misiriya wani ma'auni irin na mutanen misira, wanda ya yi daidai da ainihin wato ɗari da hamsin da bakwai, ko kuma kilo wato kilo biyu da kilogram biyu an gane ko bilwazni ta kariban ko kilogram biyu kilogram biyu kaga duk ba mu da wa'annan ma'aunan ko ba da su muke awo ba abinda muke awo da shi shine mudin nabi ko da shi ake wannan awon sai a auna guda kofi hudu na wannan mudin nabi a madadin mutum daya min galibi kuti ahalil baladi kuma wannan mun ji daga cikin adadin abin da za a cire sannan daga mafi yawan abincin mutanen gari ana cire zakafin da kai daga abin da mutanen gari suka fi ci galibi shi mutane suka fi ci to daga cikinsa za a fitar da zakafin da kai to kaga ana duba yanayi in ka je wani gurin za ga abin da suka fi ci kaza ne in ka je wani gurin kuma za ga kila su kuma abin da suka fi ci kaza ne kamar yadda na faɗa ɗazu kaga abin da mu muka fi ci a nan kano ba gero ba ne ko kaga sai a duba me mutanen Kano suka fi ci wanda in ka je gidaje da yawa shi ake ci in shinkafa ce to a ciki za a cire in dawa ce ko abin nan a ciki za a cire ko mm tukhraju zakatul fitr ana cire zakatul tukhraju zakatul fitr ko tukhraju zakatul fitr zakafu da kai ana fitar da ita ne sa'un sa'i daya min ayyi sinfin na kowane irin kala mimma ya katatuhul muslimuna da abin abin da musulmi suke ci in dai musulmi suna cin sa abincin musulmi ne to ana iya cire ainihin wato wannan to kaga anan shi malam ya sake faɗaɗawa fiye da kaulin malikiya su kaulin malikiya sun ce galibi kuti ahalil baladi abinda mafi yawan mutane suka fice shi kuma malam ya ce a ana fitar da zakatul fitri kwano ɗaya na kowane irin nau'in abinci wanda abinci ne da musulmi suke ci wala yuqta saru alal mansus alaihi ba za a takaitu ba iya abinda nassi ya zo a kansa mina sha'ir na alkama wa tamri da dabino wa zabibi da zabibi wanda kaga mu duk wannan wanne ne abincin mu babu wanne ne muka sashi a gaba muke ce a matsayin abinci dabino ko zabibi ko ko, ko sha'ir bal tukhraju min al-urz za a iya fitarwa daga shinkafa wa dhura da, da gero ko dawa wa nahawihi ma da makamantan su min ma yu'tabar qutan daga irin abin da ana kiran sa abinci in dai sunan sa abinci to ana iya cirewa to kaga masu ba da gero su ma kaga malam ya ba su bakin kenan in mutum ya ba da gero din shi ma abinci ne an gane ko wa huna mas'alatani mala yace anan akwai mas'aloli guda biyu al mas'alatul ula mas'ala ta farko miqdaru ma yukhraju gwargwadon abin da ake cirewa al mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu anwa'u ma yukhraju min nau'o'in abin da ake fitar da zakatul fitr a kansu to sai mu tashi amma al mas'alatul ula dan an ce lokaci yayi ko eh sai mu tashi kan wannan gabar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik